إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka kashfu shubahat sharhin kashfu shubahat na al'allama Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah wanda yi sharhiyawa kashfu shubahat sharhi na Muhammad bin Abdul Wahhab wanda rahma Allah ta kar tabbata gare shi kan mu mance yau muna biyar ko hudu ga wata Zulqa'da hijirar manzala sallallahu alaihi wasallama na da 1441 wanda ya daidai da kwanan wata na 26 watan 6 miladiya na da 2020 sati da ya gabata mun tsaya a kan mai da murtani da malam yake yi kan shubaha wadda ta zamanto mai girma ce ita ce shubahar da masu bautar wani allah tare da allah ba su yarda ba a ce musu mushrikai ne dalilin su sun tabbatar da sun yi imani da Allah sun yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallama sun yi imani da ranar lahira da tadawa alba'as sun yi imani da dukkan rukunai na imani sun yi yarda da dukkan rukunai na musulunci sallah azumi zakka hajji sai dai matsalar su suna tara bauta Allah da wani Allah amma kuma suna ganin bai dace ba a ce musu mushrikai domin su a fahimtar su mushirkai ko kafirai su ne wanda ba su yi imani da Allah da manzo ba kuma la ya kwatanta cewa dalilai daga alkur'ani da suna mazala sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da dukkan wanda ya bai yarda ba da ɗaya daga cikin rukunai na imani ko rukunnan musulunci ko kuma wani abin da aka san shi a lururance a addini idan bai yarda da ɗaya ba to ya kafirta to ina ga wanda bai tabbata wa Allah maɗaukaki tauhidi ba wanda dukkan matsayin sallah da azumi da hajji da zakka da dukkan ibada ba ta da matsayin babu tauhidi ya ce a a shi bai yarda bai bautawa Allah shi kadai sai ya gwama shi da wani to wannan mala ya mai da murtani akan haka nan za mu tashi akan bayanin gaba ta gaba shahi na hamsin da tara inda ya ce fa ma'lumun bayan ya ce wa yuqalu aidan idza kunta taqra'u anna man saddaqa ar-rasul tuqirru afwan wa idza kunta tuqirru anna man saddaqa ar-rasul sallallahu alaihi wasallama fi kulli shay'in wa jahada wujub as-salah annahu kafirun halal ad-dam wal mal bil ijma' وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث وكذلك لو جهد وجوب صوم صوم رمضان و وصدق بذلك كله لكن تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما تقدم kenan malam bayan kalkashin wannan bayani da yi kuma bayanin wannan ya gabata ya ce fa ma'alumu ya ce abu ne sananne anna tauhida cewa tauhidi huwa a'azamu faridatu shine mafi girman farilla جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ود منزول صلى الله عليه وسلم يزود إذا وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج cewa tauhidi shine mafi girma da tsaye da sallah da ba da zakka da azumi da hajji fa kaifa idza jahada al-insanu shay'an min hadhihi al-umur to ina ga matsayin mutumin da ya yi inkari ya yi musul ɗaya daga cikin wannan al'amura kafara ya kafarci walau amila bi kulli ma sha abihin rasul sallallahu alaihi wasallam ya kafarta ko da dai ya aikata ya yi aiki da dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai kuma bai yarda ba a bautawa Allah kadai wa idza jahada at-tauhid alladhi huwa dinur rusuli kulli idan mutum ya yi musun tauhidi wanda ya zamanto shi ne addinin manzannai gaba ɗayansu wanda amincin Allah su ƙara tabbata a gare su la yakfur ba zai kafirta ba ina malam ya dasa ayat tambaya qala subhanallah sarki ya tabbata ga Allah ko Allah ya ya kubuta ya tsarkaka daga dukkan tawaya da kasawa ma a'jaba hadal jahl me yi mamaki irin wannan jahilci mutum ya yi inkarin tauhidi kuma iya tunanin cewa sallar shi da azumi da zakar shi da abin da ya kama da haka za ta kare shi ko kuma shi ba kafiri ba ne wa yi kalo aizan hakanan za a ce ha'ula'i ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qatalu bani hanifa wa qad aslamu ma'a rasul sallallahu alaihi wasallam ya ce wa'annan sahabban manzan Allah ne wanda tsirayen Allah da aminci su ƙara tabbata a gare shi ƙatalo ba ne hanifa sun yaƙi maɗiyan hanifa wa kad aslamu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa sun musulunta tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi imani da shi wa hum yashhaduna an la ilaha illallah kuma sun tabbata cewa lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah وأن محمدا رسول الله كما سنتبتا cewa Muhammad dan Abdullahi manzo ne na Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda sila ya amince Allah da amincin su kar tabbata gare shi wayu uzuna kuma suna wayu azinuna wayu sallu suna kiran sallah kuma suna sallah amma duk da haka nan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai hana wannan ba su yayi sai yake su bai hana su ba sai yake su fa in qala innahum yaquluna inna musailamata nabi idan mutum yace yo ai su suna cewa musailamatul kazzab suna cewa ai annabi ne kenan dalilin wannan sahabbai suka yaki banu hanifa dalilin sun sanya musailamatul kazzab suka ce annabi ne kamar yadda ya kirarin cewa shi annabi ne shi ma ana mai wahayi sahabbai basu bar su ba saboda mugu itikadin cewa akwai wani annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallama bayan Allah madaukaki ya sanya shi shine cikamakin annabawa da nassi na alqur'ani sai ga wasu an waye gari sun ce ai musailama shi ma annabi ne dalilin haka suka yake su to shine malai yace qulna za mu ce hadha huwa al-matlub wannan shine abin da ake so ake nema idza kana man rafa'a rajulan ila rutubatin nabi sallallahu ila rutubatin nabi sallallahu alaihi wasallam idan an samu wani mutumin da ya daga wani mutum ya kai shi matsayin manzo sallallahu alaihi wasallam kafara ya kafirta matabbat duk mutumin da yake ganin a cikin wannan duniya akwai wanda ya ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja daidai da daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafirta yanzu aka waye gari sai ga wani iya ganin cewa balma an wuce wannan matsayi shi ma Allah kamar a yadda Allah yake Allah shi ma Allah haka mutane suke kirari aka yi a cikin waƙe a cikin waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe mutum iya cewa shi wani Allah shi ne to idan mutum ya ɗaga ya fifitar da wani ya ɗaga darajar wani ta kai ga darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a itikadin shi ya kafirta to wannan min babul aula kala kafara wahalla malahu wa damuhu jinin shi ya hal duke shi ta halitta da jinin shi lam tanfa'uhu shahadatan kenan shaida da yayi guda biyun wannan bata mai amfani ba kasancewa zai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan bata mai amfani wala salata haka sallah ba za ta mai amfani ba fa kaifa biman rafa'a shamsan to ga ina ga wanda ya daddaga daraja ta shamsan au yusuf ko kuma ya daga daraja ta yusuf au sahibayya ko kuma abokan shi guda biyu au nabiyyan ko kuma wani annabi ila martabati jabbar samawati wal ard ga matsayin wanda ya zamanto shine mai girma wanda ya girman sammai da kasai wanda ya halicci sammai da kasai wannan mutum ne ya daga darajar wani ya ta kai ga darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafirta to ina ga wanda ya daga darajar wani ya kai da darajar wanda ya halicci samai da kasai shi ne Allah kenan min babu aula ya zama to shine mafi zama kafiri daraja ta farko subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah ko Allah ya ya tsarkaka daga dukkan tawaya ma'azamu sha'anu me yafi girman abin mamakin sha'anin wannan mutum Allah madaukaki iya cewa kazalika yatabu Allah ala qulubil ladina la ya'lamu haka Allah madaukaki yake rihi akan zukatan mutanen da ba su sani ba Allah ya rihe zukatansu ba sa iya fahimta gaskiya ko da sun ganta karara wa yuqalu aidan hakanan za a ce alladhina harraqahum ali bin abi talib radiyallahu anhum bin nar mutanen da ali dan abi talib wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi ya kona su da wuta kulluhum yad'una al-islam dukkan su suna kirarin musulunci su musulmi ne وهم من أصحاب علي رضي الله عنه صحابة علي ني وند يرضى الله تكار ثبت أجريش كنان تابعي ني وند سند رايود شي وتعلموا العلم من الصحابة سن من علمي سن كرمت علمي وجن صحابة مزالة صلى الله عليه وسلم ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما سيدي سن قدري قدر شيوا كما تكين يوسف da shamsan da makamantansu fa kaifa ajma as-sahabatu ala qatlihim wa kufrihim ta yaya sahabbai suka hadu gaba ɗayansu akan kashe wannan mutane da kafirtar da su saboda mene sun cewa ali radiyallahu anhu shi ma Allah sun allantar da ali dalilin haka ya kona su da wuta duk da cewa shari'a ta hana a yi azaba da wuta to amma ali radiyallahu anhu abin ya kai mai inda ya kai kuma da zai ce ya kalli mutum ya ce Allah ne a ne an ba shi haƙƙin da ba nashi ba qala atazunnuna anna sahabata yukaffiruna almuslimin yanzu kuna zaton cewa sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam suna kafirtar da musulmi ne am tazunnuna anna al-i'tiqada fi tajin wa amsali ko kuma kuna zato cewa kudirewa a cikin taji asalin taji shine ko kuwa ta sarauta hular kwano an wa amtali da makamantar la ya dur wannan baya cutarsuwa wani itikadu fi ali bin abi talib yukaffir sannan kuma kudire a cikin ali da abi talib cewa allah ne shine kadai zai kafutar da mutum wa yuqalu aidan hakanan za a ce banu ubaidar qaddah ɗiyan ubaidar qaddah alladina malakul magriba wa misr wanda suka yi wa magrib da misra milki fi zamani bani abbas a cikin zamanin bani abbas daula abbasiya kenan kulluhum yashhaduna alla ilaha illallah dukkansu suna tabbatawa lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma lalle muhammad da abdullahi manzo ne na Allah wa yad'una al-islam suna kirari da musulunci cewa su musulmi ne wa yusalluna al-jum'ata wal jama'ata suna sallar juma'a kuma suna halartar masallatai ayi sallar jama'a tare da su falamma azharu mukhalafat ash-shari'a fi ashiya'in duna ma nahnu fi lokacin da suka bayyana wasu al'amurra wanda suka sabawa shari'a kuma bayan abin da muke cikin shi mu ajma'al ulama'u ala kufrihim wa qitalihim dukkan malamai sai suka yi ra'ayi guda a bisa kafirtar da su da yakin su wa anna biladahum bilad harb cewa kuma garurukan su garuruka ne na yaki wanda ana iya kai musu yaki وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم sai da musulmi suka yaƙe su har sai da suka tsabtatar da abin da ke tare da hannunsu min buldanin musulmi na garuruka na musulmi ina dukkan garuruka musulmi sai da suka kwato su suka tsame su daga hannunsu wa yuqalu aidan hakanan za a ce idza kana al-awwaluna lam yakfuru illa annahum jama'u baina shirki wa takzibir rasul wal qur'an idan ya kasance mutanen farko bisu kafirta ba sai kawai dan sun hada tsakanin shirka da ƙaryatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani wa inkar al-ba'th da musu na cewa bayan mutuwa akwai tadawa wa ghairu zalika da makamantan wannan fama ma'ana al-bab alladhi zakara al-ulama'u fi kulli madhhab to ina ma'anar babin da dukkan malamai suka ambata a cikin kowane mazhabi babu hukumul murtad babu hukumil murtad babi na hukuncin wanda ya ridda wa huwa almuslimu alladhi yakfuru ba'da islami shine musulman da ya kafirta bayan musulunci shi thumma zakaru anwa'an kathiratan sannan malamai suka ambaci nau'o'i daban-daban na ridda na kafirci kullu nau'in minha yukaffir kowane nau'i na wannan abiban da yake kafirtawa ko na ridda iya kafirtar da mutum wa yuhillu damar rajuli kuma iya halittar da jinin mutum wa mali wa yuhillu damar rajul wa malahu iya halittar da dukiyar shi hatta innahum zakaru ashiya'an yasira inda man fa'alaha har sai da suka ambaci wani abubuwa ɗan kaɗan wanda ba a ganin cewa zai kafirtar da mutum suka ambata cewa wannan nau'i ne na ridda idan mutum ya aikata من فعل مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه misali kalmar da mutum zai ambata da halshen shi ba tare da ya kudure wannan a zuciyar shi ba aw kalimatan yadhkuruha ala wajhi al-mazh wal-la'b wal-la'ib ko kuma kalmar da zai fadi ya furta ta a bisa wani nau'i na zolaya da wasa alhali kalma ce ta kafirci malamai suna lissafa cewa wannan mutum ya rida domin ba a izgili da wasa da al'amuran shari'a ta musulunci shi yasa Allah yake cewa kan munafikai abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un yanzu da Allah ne da ayoyin shi kuka kasance kuna izgili lokacin da suke kallon sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa ba wa'anda ba wanda yi wa'annan girman ciki sannan kuma da dan karan tsoro wannan yaki ba sa iya hakuri suna zargin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi musu magana sai suka ce ai mu warki ne muke wasa ne muke Allah madaukake mai da musu mutum na'am idan ina matsayin wannan babi na malamai wanda suka yi babi na rida wa yuqalu aidan malam da yake koro dalilai akan mai da martani akan waccan shubha hallau za a ce alladhina qala Allahu fihim mutanen da Allah madaukaki ya faɗi ya yi magana a kansu ya halifuna billahi maƙalu a shiga ayan nan ba ya halifuna billahi suna rantsuwa da Allah maƙalu ba su haɗu ba abin da suka haɗi walakad ƙalu kalimatar kufri kuma tabbat sun faɗi kalma ta kafirci wa kafaru ba da islamihim sun kafirta bayan musulunci dalilin kalmar da suka furta ya zama to sun zaman kafirai mala ya ce ama sami'ta Allah kafarahum a yanzu baka ji ba Allah madaukaki ya kafartar da su bi kalimatin da kalma guda ma kaunihim fi zamanin rasul sallallahu alaihi wasallam tare da cewa suna zamanin cikin zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yujahiduna ma'ahu suna yaki suna jihadi tare da shi wa yusalluna suna yin sallah wa yuzakkuna suna bada zakka wa yuhujjuna suna yin haji wai wahiduna suna kadaitar da Allah madaukaki amma duk da haka Allah madaukaki ya kafirtar da su domin sun faɗa kalmar da ta zama to kafirci ce wa kadhalika alladhina qala Allahu fihim hakanan mutanen da Allah madaukaki ya faɗi cikin su qul kace musu manzo sallallahu alaihi wasallama ka gaya musu abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanzu da Allah ne da ayoyin shi da manzon sallallahu alaihi wasallama kuka kasance kuna izgili la ta'tadiru to kada ku kawo uzuri babu zancen uzuri babu zancen mu ba wasa ne muke ai abun ba da gaske ne ba muke kawai muna yi ne dan nishadi dan ai dariya kad kafartum ba'da islami Allah ce tabbat kun kafirta bayan musulunci fa haula'i alladhina sarraha Allahu fihim annahum kafaru ba'da imanihim wa'annan wa'anda wa'anda Allah madaukaki ya faɗi karara game da su cewa sun kafirta bayan imaninsu wa hum ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama alhali suna tare da manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kare tabbata gare shi fi bazwati fi gazwati tabuk a yakin tabuk qalu kalimatan sun faɗi wata kalma ne zakaru annahum qaluha ala wajhi al suka ambata cewa sun sun faɗi wannan kalma ce ba tare da kudiri ba a'a sun faɗi ne a bisa babi na zolaya da wasa kawai fata'ammal hadhihi shubha malai ce to kai tsokacin wannan shubha wa hiya qawluhum ita ce fadar su da suka ce tukaffiruna min almuslimina unasan yashhaduna an la ilaha illallah ko kuna kafirtar da wasu mutane daga musulmi wanda sun tabbata lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah wa yusalluna wa yasumun suna sallah suna azumi kuma kuka ce musu kafirai ne thumma ta'ammal jawabaha jawabaha sannan kuma kai tsokaci na bada amsa wannan shubaha fa innahu min anfa ma fi hadhihi al-awraq na daga cikin mafi amfanin abin da yake cikin wannan takardu wannan littafi wa min ad-dalil ala zalika na daga dalili amsa wannan aidan hallau ma haka Allahu an bani isra'il abinda Allah maɗaukaki ya ba da labari daga banu isra'il ma'a islamihim tare da musuluncinsu wa alaihim wa ilmihim wa salahihim da ilminsu da nagartarsu annahum qalu li musa suka ce wa musa alaihi salam ga ilimi ga nagarta suka ce ij'al lana ilahan kama lahum aliha ka sanya mu wani allah kamar yadda mushrike suke da wani wasu alloli inan su a ganin su cewa a ga mushrikai suna da alloli daban-daban su kuma Allah guda ɗaya gare su suka roƙi Musa alaihi salamu shi ma ya sanya musu alloli wa qalu wa qawlu unas min as-sahaba haka nan da faɗan wasu mutane daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce isha'al lana zatu anwatin ka sanya mu mumuma wata wata itaciya wadda za mu je mu yi karata ya makamman mu domin neman nasara da cin nasara mushrikai sun kasance suna da wata shajara za su anwat wadda in za su tafi yaki sai an je an rataye ta kubba da masu da kayan yaki suna itikadin cewa wannan nasara za su samu da wannan kamar wani abu ne wanda za su yi dogaro da shi da akan wannan yaki su ci nasara sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka zama to farkon shigar su musulunci ne imani bai yi kaka gida ba a cikin zukatan su tauhidi bai ratsa su ba sai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu ma a sanya mu mu ita ce da zamu yi karata rata yi makaman mu in za mu sai yaki kamar yadda su ma mushrikai su suke da za su anwa fa halafa nabi sallallahu alaihi wasallam a wannan magana ta su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rantsuwa أن هذا نظير قول بني إسرائيل wannan kama ta abin da banu isra'il ne suka yi babu bambanci daidai wa daida ija'al lana ilaha da suka ce musa alayhi salam ka sanya mun huma wani allah da walakin lil mushrikina shubhatun yuduluna biha inda hazihi al qissa sai dai wannan mushrikai suna da shubaha yuduluna biha wadda suke kawo da ita inda hazin kissa wajen wannan kissa wahi annahum yaquluna shine suke cewa inna bani isra'il lam yakfuru bidhalik suka ce ai banu isra'il ba su kafirce da wannan ba to in ba su kafirce ba ayoyin da suka fice wanda Allah ya kafirta da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka faɗi kalma ta izgili ya ce kafirai ne to kuma sai yaya in banu isra'il ba su wadu a habin ma a ce banu isra'il ba su kafarta ba da wani wa'ancan ayoyi ya za mu yi da su to shi ne suka ce ba su kafarce ba wa ka zalika lalazi na kalu ne nabi sallallahu alaihi sallama ishi allana za ta anwa ka sanya mun ma'abuciyar abeban da za mu yi karatayawa lam yakfuru suka ce ai ba su kafarta ba fal jawabu ba da amsa an naqula shine mu ce ina ga lokaci ya yi halin abinda muka wadi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana Allah madaukaki ka ba mu damana mai albarka ka shi kan mu ka shi kan wanda suka rige suka buge mu gidan gaskiya ka gafarta musu mu kuma mu da muka yi saura Allah madaukaki ka sa mu cika da imani subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk